ne cewa ka zama mai tsarki ba kana da tsarki ba mutum ya zinibi ya tuba ya kuma koma ma zunubin to ya fi aibi shine suke ce mishi annaqsa annaqsatu as'abu min al-maghrib ciwo ya tafi ya dawo bayan an warke to ya fi ya fi zafi wai bai yadda ba al-maghrib annaqsatu as'abu min al-maghrib annaqsa النقسة شيني عودة المغضي بعد الصحة mutum ya warke sai ci kuma ciwo ya dawo sabo ciwo nawa yake zama ma mutum biyu wancan ciwon jiki ne kawai dama baka saba da shi ba to yanzu ana minna ciwo ya tafi ashe yana bayan gida sai gashi ya dawo to ya fi zafi to shine suke cewa me annaqsatu as'abu min al-maghrib kar magana ne ciwo ya tafi ya dawo to na biyun ya fi zafi to haka azambu sani as'abu wa aqbahu min azambi al-awwali shine so da kada ka tuba bayan ka tuba ka tsarkaka daga baya kuma ka dawo ka ci gaba da sabanka to zai koma kamar baka taba tsarkaka bane وصرت أسير ذنبك في وثاق وكيف لك الفقاك وقد أسرت وصرت أسير ذنبك كما كازمو فرسنا ياكي نزنبن ككينا أسير ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله هذا أسير كينا حتى يكون أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض وقال نبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض وقال شيني وانا أسرى أسير قارا دايا وصرت أسير ذنبك في وثاق ذاك زم فرسنا ياك ذنبك في وثاق يا توريك يا يمك تنكم شيني شان الله مدوك زيك فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب فشدوا الوثاق فشكوا قارا تمشي سكوا قارا دوريس هذا الوثاق wa kaifa laka alfikaku wa qad usirta ta yaya zaka ka iya kwance kanka daga zanubi shedan ya daddaure ka wa qad usirta alhali ka zama fursunan yakin shedan shedan ya kama ka ya mai da kai fursunan yakin wa kaifa laka alfikaku to ya zaka فخب أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضرائب والسبنت فخب أبناء أبناء جنسك كجزء ورن ‘ya'yan zamaninka abokanai, abna a jinsika kenan, ‘ya'yan jinsinka ɗan adam abokanai, ka riƙi abokin gaskiya. As-sadiqul haqqu man yasduqu kalaman yusaddiquka abokin gaskiya shine wanda zai faɗa maka gaskiya ba wanda in kai magana zai ce gaskiya ne zai faɗa maka gaskiya in ka ga dama ka jin baka ga dama ba kakkai ko to shine fa khaf abna ajinsika ka ji tsoron yan zamaninka yan jinsinka wakhsha minhum ka ji tsoron su alhali ka san su al khashyatu fawqa al khawf al khashya ibaratun an al khawf ma al ma'rifa urifa man yukhafu minhu an san wanda ake jin tsoron sa an san wanda ake jin tsoron sa wanda suka karanta can lokacin wani dan littafi na na al arabiyatul mulhaqa wani littafin ko al'arabitul mulhaqa ne ko ko al-mutala al-awwaliyya wani littafin yan sudan na koyon larabci yin wanda ake koya ma yan firama littafai ne masu kyau a ciki akwai wani labari ina jin labarin sakina da wata yan biyu yan mata guda biyu suka tafi suka bar gida suka shiga daji sun dan fita haka nuzha su dan shakata yan yara ne yan mata sai suka yi nisa har suka fada daji suna zuwa kawai sai suka ga zaki kwanci abin shi kawai sai sai gashin shi kawai ba su sha'awa ɗan ƙananan yara ba su san waye zaki ba kawai sai suka rika shafa shi har ma ɗaya ta hau bayan shi ta sauka ɗaya ma ta hau suna yin doki da zaki zaki wai aka ce a labarin shi kenan tana yana ta yi bai ce musu komai ka san zaki yana da wannan ba yunwa ya ji ba makoyin wai ko in ba reni ya ga an mishi ba to sai ya gane yara ne ba su san shi ba ne shi kenan sai matar shi ta zo labu'a ko to labu'a tana zuwa sai ta ce mai gida ka bar waɗannan yaran suke ta wannan abu haka me kake jira da su sai ce ha ba kyale su su dan yi abin su yara ne ba su san da ba ne yamma ta yi aka yi ta bincike aka yi ta bincike ba a ga yara ba sai aka yi aka bazama aka shiga daji ana zuwa ana haskawa ya dare na yi ana haska can kawai sai aka fara hango fitilar idan zaki tana haskawa ce wannan me suna matsawa kawai sai suka dallara fitila sai suka ga zaki ne rididididida aka guga da gudu sai ce to kin ga waɗanda suka sanni nan kin ga waɗanda suka sanni nan shine shine ai suke da ka'ida ta suluki suna cewa man kana lillahi a'raf kana lahu akhwaf wanda yafi sanin Allah to zai fi tsoron sa man kana lillahi a'rafa kana lahu akhwafa duk wanda yafi tsoron Allah yafi sanin Allah to ya fi jin tsoron shi to in an ce al-khashiya shi yasa da Allah ya tace ce ne inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u wadanda ake tsammanin su zama suna da khashiya sune malamai domin arafullah fa khafuhu ala ma'rifatihi sun san shi suke jin tsoron sa amma wanda bai san abu ba yake jin tsoron shi ba ba ba ba dole bane tsoron ya zama na gaske shi yasa ai suke cewa me almaldugu ya khafu jarratal habli idan wanda maciji ya taba sarar shi ya ga abin nan ya ga ana jan igiya ko ya ga ana jan tsimma to sai ya ruga da gudu ya zata macijin saboda ya san waye maciji amma wanda bai san shi ba shi ke so da ka kafi jin tsoron waye wanda ka san shi فخف أبناء جنسك واخش منهم قال يا أم فعند خف خاف يخاف خوفا سيتي واخش منهم كجزء ورنسو باين كاسنسو كما تخشى الضراغم كمن يدك كي جنس ورمي كمن يدك كي جنس ورنزاقوك الضراغم جمع من ضرغام ولم أرى ضرغامين منكما ضراكا قال سوني ضرغام الضغام الأسد والتبنتا da kuma yadda kake jin tsoron annamir damisa isabu damisa alfahadu ko alfahadu su ma dai kala-kala ne ai su mu amma duk da hausa damisa muke ce musu amma da turanci da larabci suna da bambanci akwai cita ko akwai tiger sannan akwai wace ce da leopard to duk ga su nan to kaga in ka gansu suna da bambanci a halittar su ma zaka ga yanayin su to ɗaya ba ɗaya bace akwai alfahadu alfahad shi wannan urifa bil ghafala yana da yana da kauda kai yana da kauda kai shi yasa waccan take cewa me zauji idza dakhala fahid wa idza kharaja asid wala yas'alu amma ahid ko shi mai gidana ya shigo gida fahida suka ce ayyata ghafal bai damuwa da abubuwa haka ya dan ba kudin canji ba ya ina canjin nan da ya ragu to shine ka san mata suna son wannan in ba ka yi ka rika yi zauji idza dakhala fahi wasu kuma suka ce fahida yanamu kasiran yana bacci da yawa amma wa idza kharaja asida in ya fita kuma sai zama zaki bai da arena shi saboda kuma wala yasalu amma ahid to kaga nan shine yaban da ta mishi bai tambaye ku canji yace na canje shi shine wala yasalu amma ahid ko to shine wannan to ba su asabanta alfahad kamar yadda kake jin tsoron alfahad ko annamir da misa haka zaka ji tsoron mutanenka kakka zama ka saba da hulfa dole dan adam musulmi musamman dalibin ilimi ya zama yana da lokacin shi na kanshi wanda bai yadda wani ya shiga mai wannan lokacin ba a rayuwarka in kana son ka zama mai karatu mai ilimi kuma ilimin ka zama mai to sai ka tanadan ma kanka wani lokaci kullum ba ka yadda wani ya shiga wannan lokacin ba wanda za ka zauna ka yi karatu a cikinsa akwai babban malamin hadisi a kasar masar shehu shehu shehu shehu madrasatil hadis a masar al-ustad dr ahmad ma'bid abdul karim yana ma ɗalibai nasiha yana cewa minti biyar zuwa goma ya ware ma kansa duk dare in zai kwanta bacci in ya shiga ɗakin baccin shi to sai ya ɗauki littafi ya karanta minti biyar zuwa minti goma ya ce wallahi tallahi da su ya sauke manya-manyan littafai ya ce da su ya sauke irin su fatul bari irin su siyaru alamin nubala irin su tahzibu tahzib da sauran manya-manyan littafai da ka sani minti goma ka sa ma kanka ka'ida ba za in dai ka shiga zaka kwanta ba za ka yi bacci to kaka kwanta bacci amma fa da sharaɗin ko ba ko sai dai ba ka da lafiya saboda ka haɗuwa da mutane mutum ya kullun ya zama shine dan surutu shi kawai labarai ko kuma kullun wancan kaza da wanda ya cancanta ya dau kai zauna da shi da wanda bai cancanta ka zauna da shi ba duka sa kanka da ya kai alheri to shine wannan wa khalidhum wa zailhum hidaran wa kun kasamiri idza lumista yace wa khalidhum kai mu'amala da su kai cakudi tseniya da su wa zailhum ba a hana ka ba ka shiga cikin harkokin su manzon su mutum a jahiliya yana shiga cikin harkokin mutanensa na alkhairi amma baya shiga cikin harkokinsu na sharri manzon sa yace su biyu ya niyya ya tafi wani shagali da ake a jahiliya kuma Allah ya hana shi zuwa ɗaya har ya kama hanya sai aka ɗora mashi bacci ya ta bacci haka gama kiɗa ne da goge za a yi da da ƙoroso za a yi a can amma Allah bai bashi ya je ba amma duk mu'amala su ta arziki shi suke gayyata kuma yana zuwa so daga mu'amala ta arziki a yi da kai sannan a mu'amalar ma ka zama kana da ma'auni ka zama kana da fikul aulawiyya me ya kamata ka fara gabatarwa sannan me sannan me sannan me to shine wa khalidhum kai cakuɗe ɗaya da su kai mu'amala da su wa zayilhum kuma ka shiga cikin al'amuransu hazaran amma kana mai kaffa kaffa wa kun ka samiriyi ka zama kaman samiri ana musa samiri izalu misan aka taba ka kace la misas la misas la misas ai haka ya koma ko duk wanda ya taba ce la misasa har zuwa karshen rayuwar shi har ya mutu la misasa yake cewa saboda ka ba musafaha da shi to kai ma a nan ka ɗan ɗauko ka zama samiri in mutane suka zo za su cinye maka lokaci ka ce lamisas limam ibn al-jawzi a cikin saidul khatir yace ba abin da ke cinye ma mutane lokaci kamar mutane a shek ali tantawi rahmatullahi alaihi yana ce musu lususul waqti yace yan fashin lokaci ke yan fashin lokaci yace wani kawai sai ya zo wajen ka ya zauna sai kawai ya zo ya kama ziyara ne ku fira kuma ya gama gaisawa ya yi abin da zai yi maimakon ya tashi ya tafi sai kawai ya ci gaba da kuma fira firar da ba ta da amfani ba tattaunawa ta arziki ba zurgibban tazdad hubban haka ka'ida take kamma wasu akalatul waqti ko ko ne ya kira ka a waya ko kuma kawai da ya ganka online shikenan sai sa ma salam ya aiki ya timakai ya awakai ya kaza ya kaza kaga shine wannan so da kanan kaga ka zama kastamiri ka zama kaza la misas duk wani malami shi duk wani wanda yake son ya zama mai ilimi to sai ya zama yana da lokacin sa liqa'un nasi laysa yufidu shay'an siwa al-ikthar min qil wa qali haka al-imam al-humaydi yace لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الإكثار من قيل وقال فقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حال haɗuwa da mutane su tari bai fa'idantar da komai ba ce a zuwa a ƙila wa ƙala a yi surutai a yi gulma shi ke nan so da kafa ƙallil min liƙa'in nasi illa li akhdhil ilmi aw islahi hali ka karanta haɗuwa da mutane sai don karɓar ilimi da kuma me ko kuma yin wani abu na maslaha kaga wannan kamar qur'ani la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa in jahilu alayka faqul salaman ai mun fahimci wajhu shabahi din ko na as-samiri wa kun kas-samiri idza lumista in mutane suka taba ka to ka zama kas-samiri ka ce musu lamisa ba lokaci shi ne ɗaya daga cin magabata ina jin amru ibn qais tabi'i ne wani ya gamu da shi yana tafiya sai ya ce ya amr kallimni ko amr ko amir amir amir ibn qais ce ya amir kallimni ya ce amsiki sham ya ce amir kullum in ka zo ta baka mun magana baka tira da ni sai ce to rike min rana ka tarka tafiya ni lokaci na ne yake da tsada in zaka tsaye da rana irin yadda aka tsayar ma da zunnun aka aka aka tsayar ma da yusha ibn nun to rike min ita kar ta karu koda da sakon daya sai mu zauna mai tsira in muka gama sai firan mu ta zama kaman isra'i da mi'raji ba da do ko sakon daya saboda tsadan lokacin su kaga shine wannan وإن جهلوا عليك فقل سلاما لعلك سوف تسلم إن فعلت وإن جهلوا عليك إذا سك مكبوتا فقل سلاما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فاغشيني ونا وإن جهلوا عليك فقل سلاما إذا سك مكبوتا الجهل ووتا ألا أن لا يجحل أحد علينا فنجحل فوق جحل الجاهلين ولما رأيت الجحل في الناس فاشيا تجاهلت حتى قيل إني جاهل قال جاهل جحل نغ ووتايكين في السفع لعلك سوف تسلم إن فعلت أنا فاتن إنكي هكا توزاك زمكاك وبت إنك أيكة هكا وننن din nasihohi ne yake ci gaba da masa sai ce wa mallaka bis salamati fi zamanin waye zai iya kubutar da kai a wani zamani tanalul isma a ce har ka samu kariya illa man usimta face wanda illa in usimta sai dai idan Allah ya baka kariya al isma shine kariya Allah ya baka kariya wannan zamani duk inda ka kalla zinubi to ba wanda zai iya kubutar da kai in ba Allah ba wala talbas bi hayyin fihi dhaymun yumittu al qalba illa in qubilta to ikra
ولا تل ولا تلبس بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلتا وغرب فالتغرب فيه خير وشرق إن برقتك و... وشرق إن بريقك قد شرفت شرقت فليس الزهد في الدنيا حمولا لأنك بها الأمير إذا زهدت ولو فوق الأمير ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت وارتفاعا سموا وارتفاعا كنت أنت فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهي حياتك فهي أف حياتك فهي أف أفضل ما امتثلت وطولت العتاب وزج وطولت العتاب وزدت فيه وزدت فيه وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت ولا يغرك تقصيري وسهوي وخذ بوصيتي لك إن رشدت وقد أردفتها تسعا حسانا وكانت قبل ذا مئة وسعتا وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرتا
يتشق بدأ شيوا ولا تلبس بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن قبلت ولا تلبس بحي kakka zauna a wata unguwa ko a cikin wata jama'a in an ce alhayyu ana nufin jama'a ko unguwa inda dai yake matattara mutane sun haɗu a wajen shine ake ce mishi alhayy alhayyu na jam'insa shine ma al-ahya'u yadda ka san dai wancan din alhayyu mai rai al'ahya'u masu rai to shi ma haka alhayyu jama'atu au qabilatu hayyun haka nan unguwa hayyun tudun jukun yanzu zaka iya cewa hayyu tudun jukun eh domin waje ne da mutane suka tattaru amma so tare an fi ce mu waɗanda suka haɗu akan manufa ɗaya a waje ɗaya su ne ake ce musu alhayyu ko kuma suka haɗa wani identity kamar misali a ce ƙabilar su ɗaya sai a ce musu alhayy to kakka take ka zauna bi hayyin a wata unguwa ko a cikin wata jama'a fihi baymun a cikin wannan al'ummar akwai tauye haƙƙin wani shine baym الضيم انتقاص الحقوق الظلم كينا دين da ake zalunci kaka zauna domin me yumitul qalba ko yumitul qalba yana kashe zuciya zalunci kashe zuciya yake in ana yi kai mata ran zaka yi illa in kubilta sai dai idan daure ka akai ai illa in hubitta sai dai in daure ka akai ba za ka iya tashi ba nan ya amuru bil hijra eh ardun bi ardin wa ikhwanun bi mithlihim ka tashi ka tafi wajen wasu akwai yan uwa ka je ka haɗu da mutanen kirki yan uwanka laysa laysa laysa laysa al-muqam bi dar al-dhull min shiyami wala mukhalatatu al-aghzal min himami kadhalika al-baz la ya'wi ila ar-rakhim ka zo na wajen mutanen banza sai ka zama kamar su man jalasa janasa duk wanda ya zauna da wasu to zai zama yana zai zama irin su man jalata janata duk wanda ya zauna da wasu to zai zai zama kamar su wa gharrib fatagharrub fihi khayrun wa shaghiq in bi ri'ika qad shariqta wa gharrib ka tafi yamma domin shi yana ina ne a lissafinsa yana gabas a inda yake zaune duk da andalus yammaci yammaci almagribu almagribu al'ala suke ce mata ko almagribu al'aqsa turai kenan in sun ce almagribu al'aqsa turai idan suka ce almagribu al'adna su ne albiladu al'arabiyyatu al-magharibiyya su morocco su libya su tunis su wannan algeria aljazair aljazair duk waɗannan sune ake ce musu albiladul arabiyya almagharibiyya sune ake ce musu almagribul adna saboda sun fi kusa da larabawa su kuma almagribul aqsa turai kenan to amma kuma ai makwabtan juna ne ko ji idan mutum ya tashi daga nan ya shiga Nijar daga Nijar sai Mali da ya shiga Mali sai Libya daga Libya kuma sai Italy in ka shiga Italy kuma ka shiga Turai za ka iya shiga daga italy za ka iya shiga ka tafi faransa za ka iya zuwa germany za ka iya zuwa ingila za ka iya zuwa spain duk nasu ne ko wajajensu saboda ka wagarri shi ya saba ma alfazazi alfazazi cewa ne fasharrik la yaliqu bikal garbu ce tafi gabas ya kamata ka zauna a yamma ba domin a gabas manzo Allah sama yake shi kuma ya rubuta kasida sai ce ta yaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce fa shaqiq la yaliqu bika al-garbu yi gabas bai kamata ka zauna a yamma ba mm fatagarrubu fihi khairun ka zau ka gudu ka tafi yamma yafi maka alkhairi wa sharriq amma ka zauna a gabas in biriqika qad shariqta idan da miyanka zaka iya faɗin abin da ya kamata a faɗi a gabas in biriqika miyan kariqu arriq miyau in kana da abin da zaka faɗa na alkhairi a bakka a gabas to ka zauna a gabas amma in ba haka ba tashi daga gabas ka tafi yamma ka tsira da addinin ka nan yana magana kan hijira eh abinda ake ce ma alhijratu shine me mufaraqatu makanil ma'siyati ila makanit ta'a al-ma'na al-am na al-hajr na al-hijratu kenan nisan ta wurin da ake saban Allah domin ka je ka samu wajen da za ka bauta ma Allah maɗaukacin sarki sau da ka shi ne garrib garrib shi ya sa wasu daga cin malamai na wannan zamanin da suke ganin a suke suke suke suke ganin sai aka ce garrib lan tagarrab ka tafi yamma tagarraba to wasu suna cewa in an ce gharib ka zama bako kenan ai sara ghariban to akwai abin da suke ce mishi tagrib at tagrib shine mutum ya westernization mutum ya zama bature ya bature a aqida ko to shine suke ce mishi at tagrib amma asalin larabcin at tagarrub at tagarrub shine mutum ya zama dan turai ya zama dan yamma ya zama baturen yamma to saboda haka shine shine at-tagarrub at-tagarrub Sheikh Bakar rahmatullahi alaihi yana da yana cikin malamai masu tsantseni wajen amfani da kalma amma shi ma kuma ya amfani da lafazin tagrib ya sa ma littafin da suna tagribul alqab al-ilmiyya tagribu al-alqab al-ilmiyya mai da kalmomin ilimi da ake amfani da su su sheikh su kaza a mai da su su zama su profesa su dokta shine tagribul alqabil ilmiya ya rubuta littafi kan wannan falaysa az-zuhdu fi ad-dunya khumulan la anta biha al-amir idha zahidta falaysa az-zuhdu fi ad-dunya gudun duniya a gudun duniya ba wani abu bane khumulan da zai jawo a daina saninka in ka guji duniya Allah zai dauka ka in ka guji duniya abinda ake ce ma az-zuhdu shine me az-zuhdu shine tarku ma la yanfa'u fil akhirah da abinda ba zai amfane ka ba a lahira ka bar shi shi ne ake ce mishi zuhudu duk da wasu malamai sun yi tarihin sa a wajen wanda na fara jin wannan maganar a Sheikh Hassan Idris a fara ba rahmatullahi alaihi wata rana ya ce mini ya ce min ya ce min ya ce min ustaz ka san ma'anar zuhudu na ce masa a'a sai ce azzayu tarku zina alha'u tarku alhawa addalu tarku dunya bi akmaliha to sai daga baya sai na ganshi a cikin wani littafi abin nan abin nan wannan littafin almujalata na wannan dinuwari ɗaya daga cin malamai ne magabata ya rasu karni na hudu daga baya na ganshi amma a wajen shi na fara jin wannan tarifin ya ce azzayu tarkul zina alha tarkul hawa addal tarkul duniya to azzudu ma na ibn taymiya ya ce ne tarku ma la yanfa'u fil akhirah ka bar da abin da ba zai amfane ka ba a lahira shi ake ce mishi zuhudu mun gane domin asalin kalma azzuhudu dai a tarku ne الترك والفراع كوجي ما أبو كما كبش وكانوا فيه من الزاهدين أي وكانوا فيه من التاركين توصو ذاك شيني لأنت بها الأمير إذا زهدت والله كي ذاك زما أمير كي ذاك زما شمقباء دنيا إذا زهدت انكي قدن دنيا انكي قدن دنيا تو كي ذاك زما تركي كي ذاك زما أمير ko ɗan sarki wanda yake son ya zama sarki duk mutumin da ya guji shi yasa al-Imam Shafi yake cewa idza awsa ahadun ila aqalin nas surifa zalika ila az-zuhad sayyidina Ali yace sayyidina al-Imam Shafi yace da wani zai yi wasiya yace wannan wasiyar ta waɗanda suka fi kowa hankali ce na zai mutu sai yace ga miliyan 100 a ba duk mutanen da suka fi hankali sai yace surifa ila az-zuhad لأنهم أقل الناس su suka fi hankali wanda ba su ɗauki duniya bakin komai ba ba su fifita ta akan lahira ba kaga tan kuma la yanfa'u fil akhirah walau fawqa al amiri takunu fiha sumuwan wa iftikharan ko kowa ne wa irtifa'an kunta anta walau fawqa al amiri takunu fiha koda ka fi sarki takunu fi haka kasance a cikin duniya takun sumuwan a wajen ɗaukaka waftiharan da jiji da kai da abun faɗa ko kuma me wartifa'an da ɗaukaka kunta anta kai ne kai ne ɗin da kai kai ne kai فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام لقد سلمت فإن فارقتها إن تربد دنيا وخرجت منها كما كفت دقا تكنت بكذا مدى إتبا إلى دار السلام يزما أبند كما إذا هنك لنك زوا غريج شين جدا سيرا الجنة كينا فقد سلمت توقاق بتا أما دم متين ذاك كي أدونيا to anta anta kunta anta kai ne din dai ai ba wani bane kai ne ko ka taba ganin wanda da ya zama shugaban kasa sai fuskar shi ta canza eh fuskar shi ta canza ko ya zama wata halitta ta daban shi ne din dai shi ne shi shi ne shi وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت وإن أكرمتها إنكو كجرم مدونية ونظرت فيها لإكرام كان كلا دونيا نند واندوبي نجرم معوا كان دوكا إتشي إتشي إن بات باتا إن بات با رايوا قد أحفى نفسك قد أهنت رايوك كولا كنت duk wanda ya mai da kansa kawai duniya ce a gabansa to ya wulakanta kanshi kuma ita abin ita ita ita tsiyarta duniya in ma ka neme ta da yawa in kan ka mai da kanka gare ta sai sai ta ki baka kanta ko ta dan san maka kuma ta wahalar da kai ta dauke ka sai ta wulwululu da kai sai ta jefo ka kasa haka take yi jama'atu laka an-nasaih famtathilha hayataka fahya afdalu mamtafalta jama'atu laka an-nasaih na tattaro maka nasihu ga sanan ɗaya bayan ɗaya na bu usatalib na na wa'azi na bu abin nan wasa'il na nasiha da hanyoyin da ake bi na nasiha na maka na buga maka misali na maka gargadi na nusantar da kai na maka taqwimi na tada komadaka na maka alƙawari na alkhairi sannan na maka narkon azaba in ka saba kaga duk sune asalib na wa'azi famtasilha hayataka to ka aiwatar da waɗannan nasihohin hayataka tsawon rayuwarka hayataka nan zarfi ne ai ma ishta matukar rayuwarka ai fi hayatika a cikin rayuwarka fa haya abbalu mamtasalta waɗannan nasihohin su ne mafi cancantar abinda za ka aiwatar a cikin rayuwarka domin ka ɗaukaka ka kubuta وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطعت قد أطلت وطولت العتاب kuma na tsawaita maka fada shine al'ita fada na na kai kai ma mutum tambayar da baka bukata ya bada amsa shine ake ce mishi ita eh al'ita shine sai ka ce lima fa'alt lima fa'alt dan me kai kaga ba so kake ya ce ai kaza ba kana masa fada ne shine abinda manzo sama bai cika yi ba manzo sallama kananan yara baya musu itabi tarbiyya ce kuma mai kyau me yasa kai latti sai yace an yi sai yace ba komai to ai ya gama ba da amsa me yasa kai latti sai sai kace musu sai yace maka ba komai to me kuma zaka ce mishi daga nan amma sai yayi latti sai kace masa gobe in zaka zo makaranta ka kai latti mama ta aiki yaro ya dawo ya dade me yasa ka dade a waje a'a goban an aike ka ka dade a waje shikenan so da kamar zan salama ba faɗa ba ne bai ma yara yana musu amma baya musu me baya itabi shine abin da Anas ya ce ai ma qala li fi shay'in fa'altuhu lima fa'alt wala fi shay'in lam af'alhu lima lam taf'al ko halla fa'alt shine halla itabi kenan kai ma mutun tambaya amma kuma me baka san ba amsa kake son ya baka ba afallahu anka lima ajinta lahu an sa ake son mazan sama ya bada nan fada ake masa yi ma'azinta lahu to shine itabi so tari yana cin asalibu tarbiya amma bai cika amfani ga yaro ba domin yaro bai sani ba bai kun ka mishi wannan tambayar ba zai iya baka amsa ba almajiri dan sakwato an dauke shi aiki a gida an aka tafi aka yi aka ce me yasa kai kaza sai ce komai kaga shi kenan wai ba din su ba su cewa ba kawai sai ce komai me yasa ka dade an aike ka tun dazu yace yace komai to kaga itabi kenan sannan ana son in za a yi amfani da shi to a yi shi qabla al-iqab ko haka yace wal itab qabla al-iqab wat tajallud lat-taballud fatawaltu al'itaba na tsawaita maka fada tambayar da bana bukatar ka bada amsa wajidtu fihi kuma na ƙara akan fadan da na maka li'annaka fil batalati qad atalta domin kai ma a zaman gwazai ka zauna ba ka yin abin da ya kamata a yi shi na ake ce masa albatala ko a ce albitala ana cewa albatala a matsayin asalin masdari ko a ce albitala ya nuna ya zama masa sina'a kenan bitala eh bitala mutum ya zauna bai komai eh ko an ce wai wata mata ce ta zo tana wata abida ce mai bauta wata nasika multazima ta zama tana tana ta tana tana ta sallah sai wani ya zo wucewa sai ya ganta ah ya kuma je ya da ko sai ya ganta ta fito da madubi tana ta shafe tana shafe shafe sai ya haka sai da kike sallah dazu sai ta ce walillahi minni janibu la udhi'uhu walillahi minni wal bitalatu janibu kaga wal bitalati kai ce Allah na da lokacin shi a wajena da na bashi sannan ni kuma in dan more in dan huta in dan shakata ni ma kuma ina da lokaci walakin sa'atan wa sa'atan ya hanzala to bi tsala dai kenan mutum ya zauna bai da abin yi wanda yana cin musiba yanzu kasashen mu ko albitala an yi rubuce rubuce da yawa kuma ana kai akan wannan musibar ta zaman gwajai an yi wani bincike wani profesa yake ban labari yace sun yi wani research duk Najeriya ba garin da ake da dakali kamar Zaria dakali tun Najeriya ba garin da ake da yawan dakali wallahi profesa ne yake ban labari yace sun yi research ba inda ake da dakali kamar Zaria me ake a dakali haka ba za ka zo ka ga mutane ana sanyi sun jajjera a dankali kamar kadangaru sun makalkale dole sai an yi fira wasu kuma yanzu ba dakali suke ba kujeru roba suke siya fararen nan kawai irin sai ka ce arnan gwande in ka tafi wajen tangalawa da tangalawajen nan ka kama hanya za ka tafi yola haka za ka gansu sai a fito da gajeren wando da yamma zai yanzu in za ka wuce za ka gansu ga suna an zo an zauna na ta shan bankutu to haka mutanen mu suka koma kujeru roba ake zuwa saboda goyon bayan sharri a siya da kalima bai yi ba ko kuma su su sai benci benci in abin a samu tutu a samu mai buta shayi buta shayi a kai ana wani haka ana wani haka ma abin arziki wallahi sai mun bar waɗannan ɗabi'u miyagun ɗabi'u ne cinye mana lokaci suke muna manta ba mu san abin da muke ba abin takeici ne a ce kana ɗalibin ilimi wa a ce an je neman ka ta ce ai ga dandalin su can inda yake fira ba sana'a kake ba in sana'a kace aka ce a tafi waje kaza ai kana can a can workshop din ka yake to kaga wannan abin alkhairi ne amma wai dandalin fira ne nan za a neme ka ai ba nan yana can yana can inda suke fira kuma kana ɗalibin ilimi صدق بطال بلائي ولا يجرك تقصيري وسهوي وخذ بوصيتي لك إن رشدت ولا يجرك تقصيري kada gazawa da kaga ina yi a aiki ta zama ta rudar da kai kace da ni za kai koyi a nan wa tahwi da rafkan wata wa khudh bi wasiyati laka in rashatta kai ruku da wasiyata da na maka in rashatta in ka zama kai shiryayye ne rashada shi fi'ili ne da yake lazimi rashada fulanun ai tsara rashidan shi yasa daga cin sunan Allah babu rashid rashid ba sunan Allah bane domin rashid kafin nan ai laisa rashidan da amma sunan Allah alhadi daga cin sunan Allah akwai alhadi amma babu rashid rashid ba sunan Allah bane rashid sunan dan adam wani ya taba tambaya ta ya ce to waɗanda aka samu zaru nake kun kace mishi Rashidu kawai shi kenan ba sai an ce Abdul Rashid ba Ar Rashid ba sunan Allah ba ne wa man yuti Allah wa rasulahu faqad rashada rashada eh ko da ka ar-rushd ko ar-rashd shine masdarin sa ko wa khudh bi wasiyati laka in rashadta ai idha hatadaita kenan rashada ihtada mutum ya zama yana gane ababen da suke masu kyau daga ababen da ba su da kyau وقد أغضبتها تسعا حسانا وكانت قبل ذا مئة وستة يتي وقد أغضبتها تسعا ناقار وسبيتوتا ترى hisanan kyawawan baitota wa kanat qabla da mi'atan wa sitta da can baitota 106 ne da aka ƙara tara sai suka zama nawa 15 وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرت وصل على تمام الرسل ربي يا الله مدوككين سركي كي سلاتي على تمام الرسل ga shugaban manzanni ko kai yake ce ma kai masal kai ma annabi son salati ala tamamin rusli rabbi ko Allah kai yana nuna Allah yake ko wa salli rabbi ya ubangiji na kai salati ala tamamin rusuli ga wanda shine cikamakin annabawa da shi aka cika annabta wa itratihi alkarimati da iyalan gidansa masu daraja ma zukirta ya Allah duk lokacin da aka ambace ka duk lokacin da aka ambace ka to kai ma annabi sama salati Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد to wannan shine karshen wannan kasida mai albarka ta iya baito ta ɗari da goma sha biyar wacce kasida ce take ta tarbiyya kasida ce ta ladabtarwa kasida ce wacce take buƙatar a yi mata dirasa ba irin wanda muka mata ba tsakani da Allah na zata ba ban zata abin zai zama haka ba na so a ce a ce mu ɗauwala baiti ɗaya mu masa dirasa mai kyau a fitar da ababen da ke ciki na lugha a fitar da ababen da ke ciki na adabi a fitar da ababen da ke ciki na tarbiyya kuma na fara rubutawa ina jin namu baito ta biyar haka ko goma kai ina fata ya zama littafi in karasa to amma dai a yanzu sai a ce a yadda ya samu muna fatan abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana abin da muka ji muka karanta Allah ba mu ikon aiwatar da shi wanda yake bukatar mai gyara kuma mai gyara wanda ba ma yi Allah ya ba mu ikon yi wannan shine karshen wannan daura ta bangaren karatu sai kuma jawabai da za a gabatar duk da dai lokaci ya tafi sosai Allah madaukakin sarki ya albarka a rayuwar mu Allah ya taimake mu na'am
الحمد لله kuma jiran tsayiba mubarakan shi a gurguje cikin tambayoyi masu ɗimbin yawa za mu zaƙo guda biyar mu gani ko za a samu damar amsa cikin minti biyar mai tambayar farko tana cewa ne assalamu alaikum allah shi lafi malam don allah malam muna son ƙarin bayani game da sunayen waɗannan littattafai guda biyu da aka yi aiki a kai wato mukaddimatin da aka yi al-istiflalul malih ala mawdumati ghawqan sahih sai kuma at-tamhid al-dhakiri ala ta'iyati abi ishaq al-ibay
ai na fassara at-tamhid al-dhakiri al-istihlal al-malih abinda ake cewa al-istihlal shine bude wani abu da yi masa shimfida shine ake cewa masa istihlal daga hilal ne ai saudaka a nan kamar a ce shimfiɗa kyakkyawa can ma a tanhidu zakiri shimfiɗa kyakkyawa dukkanin su kyakkyawa an ce malih abu kyakkyawa ko shine malih qul lil malihati fi thiyabil aswadi ma za fa'alti bi nasikin muta'abbidi قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد ko?
sai tambaya ta biyu da kuma ta musular hadith ne insha Allah shi ɗauki malam don Allah menene babbancin alhadith gharib da kuma al'ahad
to ahad shine ya tattara su ahad su uku ne akwai mashuri dan abokin sunansa kowa mustafir ala ra'ayi kamar da ibn hajar ya ce a cikin nukhba ala ra'ayi sannan sai aziz sai gharib sau da ka al-gharib ahadu anwa'il ahad garibi ɗaya daga cin ahad ne in an ce ahad ɗayan hadisai uku ko mashhur ko aziz ko garib to kaga garib na cikin su kenan kamar yanzu mutum ya ce me bambanci tsakanin masallaci da mihrabi eh mal farqu bainal masjid wal mihrab fil masjid yujadu al mihrab ko ko a ce al mihrabu juz'un min al masjid ko mihrabi dakin liman inda gidan liman inda liman ke tsayawa shine mihrabi ai ko da tagrib a cikin ahad yake
sai wannan ita kuma tambaya ce ta sarfiya ina cewa Allah shi ramta malam ya sa da alkhairi mutane da dama suna kokawa game da yadda mutane suke mu'amala da su musamman in sun gabata cikin su ko kuma waɗanda Allah ya jarabta da aikata wasu sabo kamar shaye-shaye akwai nau'i na kyama da rashin ko yi musu magana mai malam ya ce game da wannan koki da ake
kala kala ne dai inna inna menene wal jahiluna li ahli al ilmi a'da'u wani zubin menene ake cewa in bera da sata to daddawa ma da wari wani zubin su mutanen da ba su da kirkin ne su kuma su ne suke duk abin da masu kirki suke yi to su kuma abin fada ne a wajensu so da kada za ka yi ɗanyi kuskure kaka sai su ce kaza ne so da ka suna da laifinsu su a gefe guda kuma tabbas masu addini suna da waɗannan kurakura za ka ga idan mutum ya samu zane to shi ke nan zai su kyamace shi wani zubin ko a cikin su yake aka jarrabe shi ya aikata wani abu na sabo shedan ya yaudare shi to daga nan kawai sai a shahara shi a bata mai suna kuma shi ke nan bayi da alkhairi ha abada wannan kuskure ne babba kuskure ne ni da na aibanta wani ya saba ma Allah ni ma Allah zai iya jarraba ta domin ban gama rayuwa ba to mu rika tuno da wannan sannan na biyu shine su waɗannan wanda suka samu jarabawa ta kauce ma hanya marasa lafiya ne to abin da ya kamata masu addini su yi mu'amala da su shine su yi mu'amala da su ta mu'amalar likita da mara lafiya ya mara lafiya likita ke mushi likitocin kasashen waje da yawa ba irin namu na Najeriya ba da yawansu akwai bambanci to irinsu wanda za su rika lallasa ka suna maka karfafa gwiwarka haka ya kamata a yi kuma da yawan su sukan canza da yawan sun aka jawo su a jiki sukan canza sau da ka nesanta su da ake mu mun gwada haka mun gani ba ɗaya ba biyu ba alhamdulillah jawo mutumin da ke laifi kusa da kai yana tasiri a rayuwar shi ya sa shi ya canza to kago suna da haƙƙi a kanmu ko kyauta ce ka musu wani sai ce an ya bashi kaza za su je su ka ba su kana ba su ka kulla wata zumunta tsakanin kai da su so daga nan gaba kana da damar da zaka isar da sako zuwa gare su amma idan ka kyare su ka zage su ko kuma da ka gan su kai haka shi ke su ma sun gan ka sai su ce ma balarabe ce mu wallahi ba wani balarabe da zai sai bakin su ya dawo nan wai balarabe dan tsurku kenan ka kuma dama kai balaraban ne so da haka shine wannan gaskiya akwai ciwo ne su suna da abin su wasu daga cikin su yanzu a nan masallacin muna da tajriba nan masallacin an taba tara su sun kai su ɗari aka shirya musu makaranta aka fara musu karatu ana musu abubuwa da yawa ƙarshe har kalakuta sai da aka rika bin su ana bin su jungle a je can in ba su zo masallacin ba amma duk da haka sai da suka gudu suka ke saboda da yawan su sun zaɓa ma kansu bata tsakani da Allah an yi duk abin da za a yi sannan a nan unguwar na san an yi kokari a kowanne da aka kira su har sana'a an yi zama da su har jali an ba su amma